وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna goma sha uku ga watan juma'a da thaniya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 15 ga watan a sha hudu? to na ga sha biyu sarkin musulmi ya ce sha uku sha biyu sarkin musulmi sha uku na gasa to daga baya ya yi wannan don har har wajen goma wata bai bai
to wallahu alam sha hudu ga watan jumada thaniya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da sha biyar kenan ko sha biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya wannan shine darasinmu na ishirin da ɗaya a cikin wannan littafi na sharhu masailin jahiliya littafin babban malami fadilatu sheikh sheikhul islami almujaddid a sheikh muhammad ibn abdulwahabi rahimahullahu ta'ala wanda babban malami fadilatu sheikh salih bin fauzan bin abdullahi fauzan ya masa sharhi allah ya saka musu da alkhairi darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen matsala ta uku daga cikin matsalolin da malam ya kawo mana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba mutanen jahiliya a kai wannan matsalar na'am eh masha Allah eh za mu yi addu'a kan shi insha Allah a mun tsaya akan matsala ta uku inda malam yi mana bayani akan cewa su mutanen jahiliya ba su biyayya ma shugabanci suna maganin cewa a ce wai akwai tsarin shugabanci da biyayya na shugabanci guda ɗaya wanda mutane ke tafiya a ƙarƙashinsa suna ganin wannan a matsayin kaskanci ne da wulakanci abin da yake 'yanci abin da yake hurriya a wajensu shine rarrabuwan kai da kuma kowa ya kama gabansa kowa ya abin da ya ga dama to a wajensu wannan shine yanci addinin musulunci kuma ya zo da sabanin haka cewa wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna mana cewa wato shugabanci a addini abu ne wanda yake da matukar muhimmanci kuma ya nuna mana bai kamata mutane su kwana ɗaya dare ɗaya ya wuce musu ba face suna ƙarƙashin shugabanci Allah ta'ala ya samu dace za mu tashi akan mas'ala ta hudu mas'ala ta hudu al-mas'alatu rabi'a malan yace at-taqlidul at-taqlidul a'ma wa madarruhu wato makauniyar biyayya da kuma illolinsa malan yace inna dinahum mabniyun ala usuli addininsu yana gine ne akan wasu asalai an gina addinin akan wani tushe a azamuha at-taqlid mafi girman tushen ad- addinin nasu mafi girman asalin addinin nasu shine makauniyar biyayya at-taqlid bin duk abin da yazo ido rufe fa huwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffar malam yace duk wani kafiri da ka sani a duniya to ka'idarsa ta farko kenan shine meye hujjanka na yin kafirci shine na taso na samu a gidanmu ana yi Mm. awwalihim wa akhirihim na farkon su da na karshen su kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhiri illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun Allah ta'ala ya ce wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin irin yadda kaga wayannan mutanen suna maka irin amsar da muka baka Allah ya ce kamar haka babu wata alƙarya a duniya da muka taba aika manzo a cikinta illa qala mutrafuha face sai majiya daɗin garin manyan mutanen garin sai sun ce inna wajadina aba'ana ala ummatin zaka ji sun ce ai mun samu iyayenmu akan wani tsari na addini don haka wa inna ala atharihim muqtadun mu ma kuma za mu doge mu dawwama akan wannan guraben nasu gurbin da suka bi to mu ma nan za mu bi sawa'un wannan gurbin da za mu bi nasu shine wanda Allah ya yarda da shi ko ba shine wanda Allah ya yarda da shi ba mu dai mun taso mun samu iyaye da kakanni suna yi saboda haka mu din ma dai abin da za mu bi kenan inna wajanna aba'ana ala ummati wa qala ta'ala sannan Allah madaukakin sarki yana cewa wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah Allah ta'ala yace idan aka ce da su ku zo ku bi abinda Allah ya saukar qalu sai su ce bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana sai su ce ina ba zai yi mu ba abin da Allah ya saukar ba mu abin da za mu bi shi ne abin da muka sami iyayenmu da kakanninmu suna yi iya abin da muka taso muka samu a gidanmu ana yi iyaye da kakanni suna yi kabiran an kabirin to mu shi ne abin da za mu yi sai Allah ya ce a walau kana shaitanu ya da'uhum ila azabi sa'ir ko da kuwa shaidan ne yake kiransu zuwa ga azabar wutan sa'ir za su amsa su sallama su mika wuya a haka saboda sun samu iyaye da kakanni suna yi to shine sai malam yace fa atahum bi qawli sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da fadin Allah da yace qul inna ma a'izukum bi wahida Allah ta'ala ya ce kace da su ina muku wa'azi ne da kalma guda daya kalmar la ita ce la ilaha illallah ina muku wa'azi ne da wani abu guda daya an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru Allah ya ce ku tsaya don Allah ɗaiɗaiku ko mutum bibbiyu ku tsaya ku yi tuntuntuni ku yi tunani ma bi sahibikum min jinna wannan abokin naku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu wani abu na hauka tattare da shi annabi ba mahaukaci bane ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun Allah ya ce ma annabi kai dangane da ni'imomin ubangijinka kai ba mahaukaci bane wa qawlihi da fadin Allah ta'ala da yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum Allah ta'ala yace ku bibiyi ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi wasu majibanta koma bayan Allah subhanahu wata'ala kar ku bi wasu waɗanda ba Allah ba kar ku ce ai abinda muka sani shine za mu yi biyayya ma iyaye da kakanni a'a ku bi abin da aka saukar daga ubangijinku Daka wannan hujja ce mai ƙarfi a wajen kafiri shine inna wajadna aba'ana ala ummati abinda muka taso muka samu iyayenmu da kakanninmu suna kai to mu ma abinda zamu bi kenan to ne shi yasa zaka ga ko bid'a ne mutum ya dauko sai ya ce haka aka taso aka samu iyaye da kakanni suna yi to ka'idar addini shine ba dama a tambaye ka me hujja ka ce babana ya ce ko iyayena sun ce ba dama sai dai sharaɗi guda ɗaya in baban naka annabi ne yawwa sharaɗin guda ɗaya kenan a na na ma lokacin da sayyidina ali ya zo same ta ya same ta ya barta tana aikin hajji sai zo ya samu ta likire ta koma ta matu'i sai ce ke kuma ya aka gika sai ta ce a mara ni abi babana ne ya sani wannan kama shi kenan gama ba shi ma sai dai ce muna ƙara jaddada mu baya'a kaga yanzu ita tana da damar ta ce a mara ni abi ka kalli annabi yusuf mana da ya ce inni taraktu millata qaumin la yu'minu billahi wa hum bil akhirati hum kafirun na bar hanyar wasu mutanen da ba su imani da Allah ba sun kafulce ma lahira to da ka bar hanyar su wace hanya ka bi sai ce wattabatu millata abai sai na bi hanyar iyayena da kakannina to su wa iyayenka da kakanninka sai ya jero su sai ce ibrahima wa ishaqa wa yaqub mm annabawan Allah sai ce daga ciki ka'idar mu ita ce ma kana lana an nushrika billahi min shay mu ba mai ma Allah shirka wannan yana cikin tsarin addinin namu babu shirka a ciki ba shirka a ciki kaga shi din ai babban mutum ne da aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wa yafi kowa alheri cikin mutane sai ce yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah annabi yusuf kenan dan shi annabin Allah babansa annabi yaqub annabin Allah kakansa annabi ishaq annabin Allah sannan kakan babansa annabi ibrahim badadayin Allah to shi yasa aka ce wani addini kake bi sai yace wata batu millata abai mm. amma in dai babu su a cikin annabawa to ba ba da maka ce millata abai su ma sauran annabawan ana bin gurabinsu ne gabanin isowar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya zo to shari'an kowane annabi ta tashi aiki ballanta na shari'an iyaye da kakanni shari'an annabawan wanda Allah da kanshi ya saukar da shari'an daga saman bakwai to ana aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shari'an su duka ta tashi aiki duka sara shari'a daya shine nashi ita kadai shi yasa sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi lokacin da ya samu wasu fefofi takaddu na attaura sai zo yana karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce kalla wata aya anan ta yi kama da ayan Qur'ani kalla wata aya anan annabi ransa ya baci sallallahu alaihi wasallam shi ko bai ma an kara ba sai karatu yake yi sai na Abubakar ya taba shi yace kana karanta abu ransa yana baci kana kara karantawa sayyidina umar sai dago sai ce raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya yace na yadda na gamsu Allah shine shine ubangiji na musulunci shine addini na annabi muhammadu shine manzona ban canza ba manzo Allah sai ce alam atikum biha bayda'a naqiyya lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik shin ba na kawo muku ba na kawo muku shari'ar Allah ba fara fal babu wani wanda zai kauce ma wannan shari'ar sai halakakke wannan shari'ar Allah din daranta daidai yake da wuni inda kana cikin kana bin shari'ar Allah babu duhu a ciki sai manzo Allah ya ce wallahi nafsu muhammadin biyadihi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai yace na rantse da wanda ran annabi muhammadu yake hannunsa ba Allah ba kenan yace wallahi inda annabi musa yana nan ba abin da zai tsiratar da shi a gaban Allah sai ya mun biyayya annabi Musa ke fa annabi Musa cikin ulul azmi minar rusuli wa kallama Allah Musa taklima annabi Musa da Allah yayi magana da shi gaba da gaba amma annabi ya ce in Musa zai dawo to babu abin da zai tsiratar da shi in ba ya mun biyayya ba sai dai mun biyayya to ina wani ya samu hujjan addini kuma ce iyaye da kakanni addini ba zai taɓa tafiya ƙarƙashin iyaye da kakanni ba biyayyen iyaye ana bin su ne a ayyuka na rayuwa me yasa baka yi kaza ba baba na ya hana ni me yasa kai kaza baba ne ya sani eh ya ce ɗiban masa ruwa ya ce in mishi wanki ya ce in mishi guga ya ce in je in mishi noma ya ce in bashi kaza ya ce wannan al'amura ne na rayuwar duniya amma a zo batun addini me ya hujjanka na yin kaza babanmu na ga yana yi a a kira babanku ya kawo aya Hmm, shi a ina ya samu aya to ka san inda matsalar mutane take ita ce sai mutum ya ce a to iyayenmu da suka mutu akai kuma yaya wannan hujja irin ta fir'auna kenan wanda za mu ji ta a matsala ta gaba insha Allah da annabi Musa da Haruna suka masa wazi sai ya ce to fa ma balul qurunil ula to in kun ce wannan addinin da muke kai bata ne to yaya wayanda suka mutu akai su ya dai da su annabi Musa ya ce ilmuha inda rabbi fi kitab sanin yanayin da suke cike na wajen ubangiji yana rubuce da su a cikin littafi la yadullu rabbi wala yansa Allah baya mantuwa Allah bai bata subhanahu wataala saboda haka wane ya mutu akan bata eh Allah ya gafarta mishi ya mishi rahama amma dai a dawo a bi gaskiya a dawo a bi gaskiya wannan shine daidai Allah ta'ala ya samu dace da haka malam mai sharhi yace min masailil jahiliyya daga cikin manya-manyan matsalolin jahiliya annahum la yabununa dinahum ala ma ja'at bihim bihir rusulu alaihi musallatu wassalam shine ba sa gina addininsu a bisa kan tubali na sakon da manzannin Allah suka zo da shi wa inna ma yabununa dinahum ala usulin ahdathuha min indi anfusihim suna gina addininsu ne a bisa wasu tushe da suka kirkiri wannan tushen su da karan kansu ba wai Allah ne ya saukar musu da hujja ba sannan wala ya na tahawula anha idan kuma aka zo aka ce musu abin da kuke kai ba daidai ba ne ba su karɓan gyara ba su karɓan gyara min ha daga cikin wato ainihin wannan tushen na addininsu akwai at-taqalid shine mummunan biyayya kenan makauniyar biyayya wa huwa al-muhakatu bi an yuqallida ba'duhum ba'da shine a ce sashi ya manne masashi kawai duk abinda wane ya ce to kawai shine daidai wa in kana al-muqalladu la yasluhu lil qudwa koda kuwa a ce shi din wanda ake mabiyayyan bai dace ba bai cancanci ya zama jagora ba ko da bai cancanci a yi mishi biyayya ba to babu ruwansu za su yi mishi biyayya menene hujja menene dalili shine kawai sun ɗauke shi wannan shine tushe da asali na addininsu kama ƙala subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa وما أرسلنا في قرية وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون الله تعالى يتي إرين يد كغوة إنم متانناك سنا فديمك تو حكنا الأمومين دس كغباتي سما باب وتا الكريا دمك تبتورا متمي غرغدي مي وأزي أتكي face sai majiya daɗin garin sun ce mu mun samu iyayenmu da kakanninmu akan wani addini kuma muna nan daren dam akan abin da suke kai abin da suke kai shi za mu bi babu ruwanmu da shin abin mai kyau ne ko mara kyau in dai iyaye da kakanni suna kai to shine wannan abin da za mu bi malam ya ce wa muturifuha wa muturafuha waɗanda suke jin daɗi manyan kenan hum ahalun rufahiyyati wal mali fil ghalib su ne ma'abuta dukiya ma'abuta mulki li'annahum ahalu sharri wa adamu qabulil haq saboda a mafiya yawan lokuta ma'abuta dukiya da masu mulki su ne ma'abuta sharri da rashin karban gaskiya galibi zaka ga in Allah yana bayanin waɗanda suka kareta manzanni sai ka ji ya ce qalal mala'ul ladzina istakbaru almala'u manya-manyan garin masu mulki masu kuɗi to galibi su ne gaba-gaba wajen faɗa da saƙonnin da manzanni suka zo da shi mafiya yawa galibi manzanni in sun zo mabiya yawansu talakawa ne ke fara karban addini mabiya yawan mabiyansu talakawa ne shi yasa zaka ga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai ka tsakure kaɗan daga cikin su irin su Abubakar Siddiq irin su Uthman bin Affan irin su Abdurrahman bin Auf irin su Sa'ad ibn Rabi' da sauran sahabbai su ne waɗanda zaka same su masu dukiya amma mafiya yawan su talakawa ne irin su Abu Huraira wanda yana suna cikin ashabu suffa suna cikin waɗanda ana sallah saboda tsabaragen yunwa ta buge mutum sai dai ka jirim ya faɗi ƙasa saboda tsaban yunwa su kullum suna zaune a masallaci ne suna jiran wanda zai kawo sadaka ma annabi sai su samu a wajen saboda haka mafiya yawansu talakawa ne to yunwan ba ta hana su tsaye su yi addini ba Allah ya kare da a gare su shi yasa wani malami ya ce yana daga cikin falalin sahabbai da zaka gane shine nutsuwan da Allah ya saukar a zuciyarsu rayuwa ce da aka yi ta cikin yunwa da wahala da zafin rana na masifa amma a haka suke sallah a haka suke zuwa jihadi a haka suke zuwa kaza a haka Aisha ta ce muna tsere da annabi saboda na yi kiba na kasa gudu kai yasa Allah ya kara musu yadda yasa wayannan mutane tsakaninka da su sai dai nema musu yardan Allah sai dai nema musu yardan Allah amma kokarin binciko aibun su sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza wannan kuma halakar da kai ne Allah ya kiyaye saboda haka mafiya yawa masu fada ka kalla cikin garin makan ka gani su waye suka yi fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon da'awa shugabannin ne manya su Abu Jahali su Abu Sufyan kafin ya musulunta su abu lahabi manya-manyan cikinsu su utba bin rabi'a su shaiba ibn rabi'a su walid bin mughira manya-manyan cikinsu jagororin cikinsu su ne masu fada da addinin Allah ne to shi yasa Allah ya ce babu wata alƙarya da muka taba aika mata manzo face sai majiya daɗin garin sun ce mu mun samu iyayenmu da kakanninmu akan wani addini kuma har abada ba za mu canza ba muna nan a inda iyayenmu da kakanninmu suka bar mu ba canji Allah ya kiyaye malam yace khilafu du'afa wal fuqara fil fa innal ghaliba alaihim at-tawadu' wa qabulul haqq sabanin talakawa da raunana domin mafiya yawa galibi zaka samu talakawa akwai tawadu da kuma karban gaskiya mafiya yawa sai dai akwai wanda talaucin ɓoye halinsa yake yi yasa in ka ga mutum mai arziki da addini mutum mai arziki kuma mutumin kirki to da gaske mutumin kirki ne shi domin ya samu daman da zai yi tsiya ya samu daman ya samu daman da zai duk abin da ya ga dama idan zina ce yake son yayi duk matar da ya je ya dauko ta za ta amsa za ce da saboda yana da kuɗin da zai bata idan sata ce yake so yayi zai idan handama duk abin da yake so yayi yana da kuɗin da zai in wulakanta mutane ne zai amma ka ji an ce wane yayi kuɗi da yayi kuɗi sai ya canza a ba canzawa yi ba dama talauci ne ya rufe halin to da kuɗi ya zo kuma sai halin ya bayyana amma ba wai canzawa yi ba to galibi talakawa abin da aka san mutum da shi shine tawazu da karban gaskiya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mutane uku Allah ba zai magana da su ran tashin alkiyama ba ba zai kalle su kallo na rahama ba kuma suna da azaba mai radadi yace na farko akwai shekun zan mutum ya tsufa tuku amma mazinaci bai yiwuwa kuma a ce mutum bayan ya tsufa ya sabi zina a sama tun yana matashi ya faro ta har shekarun tsufa suka ja masa ya kasa tuba sannan ya ce malikun kazzab mai mulki makaryaci mai mulki makaryaci to mai mulki me yasa mutum zai karya ba don tsoro ba to mai mulki tsoron me ke da shi akan mutane zai karya in ya faɗa muku gaskiya ba ya za ku yi da shi babu yadda za ku yi da shi sai dai a kalle shi nan gani nan bari to shine wannan shine matsalan ai malikun kazzab mutum mai mulki amma makaryaci Mm. yana cikin matsalar ba kasar ai makarita sun yawa cikin shugabannin shine matsalar Allah ya kiyaye sai ce sannan akwai ailun mustakbir talaka mai girman kai kaga wannan duk wani rukunin bala'i sun gama cika akan shi ba sai mutum yayi kudi ne ke girman kai ba Allah cewa ya kalla inal insana la yadgha an ra'ahu istaghna mutum yana dagawa yana jin ya kai me dalili shine ya wadatu to shi wanda bai wadatu da abincin yau da gobe ba me hujjar shi na girman kai to me yake da shi da zai girman kai saboda haka asali talaka abinda aka san shi da shi shine tawadu mai arziki galibi abinda aka san su da shi shine girman kai to in an samu talaka mai girman kai to sai a ce wannan ya bar dangi kenan idan an samu mai arziki mai tawadu to sai a ce wannan kuma mai yiwuwa ɗaya cikin ɗari kenan saboda haka kowanne ga asalin da aka san shi da shi amma ana iya samun wani ya saba ana iya samun wani ya kauce wani shine irin wadda wata mata cikin hadithin ummu zar'in take siffanta mijinta take cewa ita mijinta lahamu jabalin lahamu jamalin ghaf ala ra'si jabalin wa'a la sahla fayurtaqa wa la samina fayuntaqa tace ita mijinta misalin shi shine kamar naman busasshen raƙumi ne sai aka ɗauki naman sai aka sanya shi akan dutse mai wahalan hawa shi dai naman ba mai kitse ba ne ballantana kwaɗayin naman ya zaburar da kai ka jura wahalan hawa sannan dutsen ma kuma ba mai saukin hawa ba ne mana shi ne shi ga shi nan ba wai abin ka ɗaga hankali akan shi ba amma ba daɗin mu'amala shi bai kai a sanya shi a lissafi ba to shi ne ta ce naman na busasshen raƙumi ne sai aka ɗauke shi kuma aka ɗaura shi akan can dutse mai wahalan hawa eh kasan in kasan cewa naman akwai kitse nama ne isasshe duk wahalan kana iya jurewa kyan naman na iya zaburar da kai wajen ka jure wahalan to naman bayi da kyan da zai ja hankalinka eh sannan kuma dutsen ba saukin hawa kagunan bala'i yan mutum kenan wanda ke cikin bala'i kenan haka yake cikin mutane akwai wanda shi zaka gan shi shi ba wani abu yake da shi na falala a rayuwa ba ba dukiya ba mulki ba ilimi ba komai amma sai faɗin rai sai faɗin rai shi yasa yanzu sai ka ga washe dan yana ziga mutum shi bai mallaki komai a rayuwa ba waya ma ya samun shi a ran shi wai duk angon kowa hasada yake masa ba abin da yake da shi na rayuwa ba ilimi ba mulki ba kuɗi ba komai amma yana ji maran sa duk angon kowa yana mai hasada a to hasada talauci da jahilci su ana hasadar su ne dama wannan mai arziki ne ya fito miliyan 200 a account ɗinsa kai kuma dubu biyu babu account ɗinka to yi maka hasada na me shi kuma wannan talaka ne ya fito baka da shi bayi da shi to hasada me yi maka hasada na me saboda haka sai mutum ya ji ransa cewa wai wai shi kaf anguwan nan kowa haushin zai ke ji yana masa hasada in ka tambaye shi wace falala kake da ita da za a yi maka hasada babu to wannan talaka mai faɗin rai kenan talaka mai faɗin rai kenan ko ga mutum ya hau facebook ko whatsapp sai habaici yake yi makiyanmu na fili da na ɓoye allah ka mana maganinsu to me kake da shi da zaka samu makiya bayi da wani abin da za a yi mashi kiyayya ba kana sanya masa dubu ɗari a kawunin sai ya manta da makiyan fili da na ɓoye ke kana sanya mai dubu ɗari a ya manta da su amma wanda yake cin alkhairi da tunanin ya za a alkhairin ya dauma ina ki lissafin wasu makiya kuma ta ina makiya dai lissafin wasu makiya Allah ka shirye mu ta haka malam ya ce fa'ahalu tarafi hum ashabul jahi wa ashabul mal majiya daɗi su ne waɗanda suke ma'abota dukiya ma'abota matsayi illa ƙala mutarafuha ai ashabul mali wal jahi fihi ma'abota dukiya da matsayi a cikinsu za su ce inna wajadina aba'ana ala ummatin za su ce mu mun samu iyayenmu da kakanninmu suna kan wani addini ai ala millatin wa dini mun same su akan wani tsari da addini wa inna muttabi'una lahum ala dinihim mu kuma za mu yi musu biyayya ne akan addinin su sau da kafa ya'ani abin da suke nufi shine lasna bi hajatin ilaikum ayyuhar rusul ya ku manzannin Allah ba mu da bukatun komai a wajen ku ku je ku rike da'awan ku ku rike sakon Allah da aiko ku ba mu da bukata wa inna muttabi'una lahum ala dinihim yaz'umuna anna hadha yughnihim an ittiba'ir rusuli alaihi musallatu wassalam suna raye cewa biyayya ma iyaye da kakanni bin guraben iyaye da kakanninsu ya wadatar da su daga bin manzannin Allah fa hadha huwa taqlidul a'ma wannan shine makauniyar biyayya wa huwa min umuril jahiliya wannan daga cikin al'amuran jahiliya to anan fa kar mu dauka cewa zallan iyaye da kakanni a'a dukkanin wanda ka rike shi ka ji maranka cewa gaskiya ba za ta fito daga wajen kowa ba sai shi kaɗai to wannan ka shiga cikin al'amuran jahiliya ka ji maranka cewa wani ba zai ba wanda zai faɗi gaskiya in ba shi ba ko da kuwa cikin malamai ne to ka yi mishi taqalidul a'ma akwai wanda watakila yanzu yana intisabi zuwa ga kungiya kaza sai ji maransa cewa gaskiya guda ɗaya ce ita ce wacce za ta fito daga bakin malaman kungiyansa haka duk abin da suka faɗi ko daidai ko mana daidai gaskiya ce abin da wasu suka faɗi kuma ko daidai ko ba daidai ba duka gaskiya ce duka bata ce saboda shi wannan ba nashi bane haka wancan ma ya rike wancan wancan ma ya rike wancan to wannan kuskure ne babban kuskure kuma inda kuskuren zai samo asali shine daga wajen shi malami mai karantarwa duk wanda ya ɗaura ɗalibai akan cewa shi kaɗai ne mutumin kirki shi kaɗai ne mai faɗan gaskiya to ya halakar da kansa ya halakar da ɗaliban shi kowa ai kowa yana tafiya ne akan abin da aka ɗora shi akai shi yasa karantarwa da wa'azi amana ce duk wanda ya zauna don ya saurare ka a matsayin ka ce masa Allah ya ce annabi ya ce to ya baka amanar addininsa ne yarda da kai da gamsuwa da kai da yayi cewa wani zai faɗa min Allah ya ce annabi ya ce to wannan ita ce amanar da ya baka daga sanda ka bauɗe ka kauce to shi ko ka ci amanarsa wani ya buɗe littafi ya karanta ba zai iya ba amma ya sa ma kansa bari in saurari in ji mai malam wane zai ce akan kaza sai zama shi kuma malam wane damuwansa ya nuna masa shi domin inda matsalar take ita ce yanzu idan na ce yanzu ni ina da ɗalibai sai na ce kar ɗalibai na saurari kowane malami kar su ɗauki karatu a wajen kowa sai ni kaɗai abin da ya kamata in ɗauka shine yanzu in wannan malamin na karatun littafi kaza to wancan kuma yana kaza wancan yana kaza misali in aka ce a cikin garin bauchi malamar tijjani yusuf guruntum hafizahullah yana tafsirin qur'ani Farfesa mansur isa yalwa yana karatun al-muharrar fil hadith da usman ibrahim giyadi yana karatun bulughul maram ko ad-durrul bahiyya sai ka jero manya-manyan malamai dokin ibrahim dc ne na karanta sayyid bukhari sheikh shu'aib idris yana karanta sayyid muslim da bukhari to yanzu abin lura shine sai aka samu malami daya sai nace yanzu mu anan muna karanta masailul jahiliya sai ce to duka waɗannan malaman kar ku saurare su gaba ɗaya to tambayar ita ce duka waɗannan karatun da malaman suke bayarwa ni zan iya haɗa su in ba da su ko da kaddara ma dukansu na iya su zan iya haɗa su duka in bayar da su ba zai yi ba so dole yanzu daidai lokacin da muke karatun nan yanzu farfesa mansur na can yana almuharrir fil hadith wani yanzu ya zo ya zauna a nan bayan an tashi da je saurari odiyon wancan karatun wani kuma yana can wajen wancan karatun in an tashi kuma zai saurari odiyon karatun to yanzu sai na sai na ce yanzu duka wannan wanda yake nan kada ya saurari karatun kowa sai ni ni kadai na haramta masa alkhairi masu yawa na haramta mai alkhairi masu yawa shi ko aikin da'awa da karantarwa dama bai taɓa yiwa kai kai kadai ba zai yi ba kowa da irin gudunmawa da yake bayarwa yanzu in aka ce ga masallaci nan kowa zai iya ba da gudunmawansa gwargwadon abin da Allah ya hore masa wani gudunmawansa in an ce wa an fi ku a cire kuɗi a bayan shi ta nan gudunmawansa take wani kuma yana da juriya da ko da yaushe lokacin sallah na yi zai zo kira sallah wani shi kuma gudumawansa ita ce an kira sallah ya zo ya shiga gaba ya ja sallah wani shi gudumawansa shine bayan an yi sallah ya bada karatu kai wani iya gudumawan da zai iya bayarwa shi a masallacin shine ya share masallaci wani gudumawan da zai bayar shine in an zo karatu ya dauko tebur ya ajiye in an tashi ya dauka ya mayar wannan gudumawansa ce da zai iya bayarwa yanzu sai na ce yanzu ni in na zo karatun nan so nake duk wani abin da ya shafi masallacin na a lokacin karatu na gaba ɗaya da hannuna duka ta yaya ka zai yi ina zuwa ni zan kira sallah sannan ni zan tare ikama sannan ni zan ja sallah sannan in na zo karatu ni zan ɗauko teburi na kukuje da in ajiye sannan in na tashi ni zan ɗauka in mayar sannan in kira isha sannan in tare ikama sannan kuma in ja sallah ya haka zai yi sannan in share masallacin hakan ba zai yi ba to kamar yadda kaga a masallaci guda kowa da gudunmawa da yake bayarwa haka nan kuma a sauran masallatan wani yanzu karatun da zai iya bayarwa shine Allah ya bashi fahimta zunzurutu a bangaren akida in aka ce zai karatu a bangaren fiqh mai yiwa fa'idin da za a samu in yayi karatu a bangaren akida ba za a samu a can ba wani ko yanzu bayaninsa ɓangaren fikihu ne amma aka ce dawo ka yi bayani a ɓangaren aƙida ka bar karatun fikihu to ba za a samu fa'idin da za a samu a can ba to sai a ce yanzu kai da Allah ya hore maka ɓangaren aƙida rike ɓangaren aƙidan nan rike ta gam a karantar da mutane kai da Allah ya baka ɓangaren fikihu kai ma rike ta gam kar ka yi wasa da ita kai ma koyar da mutane so kowa sai ya ba da gudunmawansa gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi na ilimi kowa gwargwadon nasibinsa gwargwadon kasansa a karatu sai ba da gudumawa amma sai aka ce yanzu tun da ni yanzu misali in na ce yanzu ni mai karantarwa abinda na iya shine bangaren akida sai ce to wancan malamin na fiƙi wancan na tarihi wancan na kaza ce dukkar ku saurare su gaba daya ku zo guna to yanzu ita kanta akidar tana buƙatar tallafi da gudumawa ilimin fiƙi ni kuma ba ni da shi ita kanta aƙidar tana buƙatar tallafi da gudumawar tarihi ban da shi tana buƙatar gudumawar hadisi tana buƙatar gudumawar ayoyi ni kuma ban da shi to ya za a yi kenan to saboda haka in har ɗalibi ya ji maransa cewa wai shi malaminsu shi ne kaɗai mai yake kan gaskiya duk wani wanda ba malaminsu ba to ɓatacce ne baya kan gaskiya mutumin banza ne shi to ya sani ya jefa kanshi a cikin halaka malamin da ya ɗaura shi akan wannan fahimtar kuma wallahi ya cuce shi ya cuce shi ya zalunce shi wa baya ne kuma yanzu sai aka zo aka ce maka a cikin gari sai aka ce akwai malamai malamai guda ɗari sai aka ce a cikin malamai guda ɗarin nan karankata kafa wani guda ɗaya ne kaɗai shi shi kaɗai shi ne yake kan gaskiya wallahi tun daga zamanin sabai ba taɓa samu haka ba a ce wai a zamani a gari ɗaya wai malami guda ɗaya ne shine akan gaskiya duk sauran matattu ne ba taɓa samu ba tun daga zamanin sabai ba taɓa samun haka ba kuma hal duniya ta tashi ba za a samu haka ba hal duniya ta tashi ba za ta taɓa samun haka ba saboda haka wani zai zo ya ce ai wannan malamin dan bid'a ne mutumin banza ne me hujjar ka shine malamin mu ya masa raddi wai shine hujjar sa malamin su ya maka raddi dan duk malamin su ya maka raddi to yanzu ka zama dan bid'a kenan haba jama'a to ya za a yi haka ya zama to shi malamin ko wani ya masa raddi shi kuma sunan shi me shi sunan shi ne yanzu yiwuwa ma a lokacin da yake mai da martani akan matsala kaza bai ma hararo hoton fuskar malamin ba ma babu mamaki saboda hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai dai in baka sauraron su ko ma in aka wayi gari yana ikirarin cewa ahlus sunna ne shi ne amma kuma har yanzu shi dan iska ne har yanzu shi mutumin banza ne har yanzu shi mutumin banza ne to wannan wani irin rayuwa ne wannan wani irin rayuwa ne shi yasa galibi zaka ga ni dai a iya sani na wannan karatun dai babu shi a sunna kuma dole ɗalibai su ji tsoron Allah faɗa ya kai can zulwa jahili kenan allazi yati haula bi wajhin wa haula bi wajhin in yazo wajen wannan muna tare in ya koma wajen wadancan ma muna tare Mm. Allah ka tsare mana imaninmu Allah ka kare mu daga wannan mummunan ɗabi'a ta takalidanci Allah ka yi mana albarka baki ɗaya za mu tsaya akan wannan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu karasa sharhin wato shi wannan shafi na 56 insha Allah a kamar yadda nake gani ana faɗa mun cewa mun samu sabon alheri a sabuwar kujera na gani ga kuma sabon teburi wasa wasa dai masallaci na ta koma kudus kudus haka madina madina kujerun guda biyu masha Allah Allah ta'ala ya saka da alkhairi duk wanda suka taimaka duk wanda ya sa dukiyansa Allah mai mashi da mafi alkhairi Allah madaukakin sarki ya yaukaka dukiyansu ya kada ma arzikin su albarka ya sa abin da suka shuka su girbe shi a lahira Allah madaukakin sarki ya biya da gidan aljanna Allah ya mana albarka baki daya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين